a wata ruwaya kamar ruwayar kanas an faɗi wata hujjal baita inista bata ilaihi sabila to yace to menene kyautatawa sai manzo Allah ya ce abin da ake kira ihsani shine ka tsaya ka bauta wa Allah kamar da a ce kana ganin sa domin idan kai baka ganin sa da hakika ai shi yana ganin ka wato wannan shine matsayin ihsani duk abin da ba zai ya zama yana duban cewa kamar gashi ga Allah a gaban Allah yake domin ko da a ce din shi bai ganin haka to ai haka lamarin yake domin ko ko shi bawa ai a gaban Allah yake wa ma takunu fi sha'ani wa la tulminu min qur'ani wa la ta'maluna wa min amalin illa kunna alaikum shuhudan istufiruna fi ba fa wani abin da kake ko karatun qur'ani ko wani lamari ko duk wani abu da za ku yi sai ko a gaban mu kuke inji ubangiji tabaraka wa ta'ala shi yasa bawa ai koyaushe a gaban Allah yake idan shi bawa baya ganin Allah to ai Allah yana ganin sa shi yasa lalle bawa koyaushe ya ringa dubo haka ya tsaya ya aiki kyakkyawa to sai mai tambayar ya ce yaushe ne za a sa alkiyama ya ce wanda ake tambaye da wata sa'ayar kyama bai zamo ya fi sani ba da ita fiye da shi mai tambayar nasa amma bara in faɗa ma alamominta zan baka labari daga alamominta idan ka ga baiwa za ta haifi mai gidanta baiwa za ta haihu da mai ita sai zamo ɗan da ta haifa ɗan mai gidanta ne ɗan mai gida ko ai shi ma mai gida ne sai zama kamar mai gida ne to lokacin da masu kiwon da raƙuma waɗanda ba san komai ba sai zamo suna tsawaitawa a gini su ne masu alfahari da tsawon gini su dogayen benaye tare da wasu alamomi guda biyar wanda ba wanda ya san su sai Allah sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta inna Allah indahu ilmu hakika ubangiji tabaraka wa ta'ala sanin lokacin da za a yi tashin alkiyama ya tabbata nan gare shi al'ayata har ƙarshen aya وينزل الغيث ويعلم ما في الارهام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ار تموت ثم ادبر sannan mutumin ya ba da baya faƙala sai mai za Allah ya ce kai ku zo ku dawo min da shi da ku dawo min da shi suka tafi suna ta ma ba su ga komai ba wato manufar manzon Allah da faɗa musu hakan don su gane abin da zai faɗa musu a ƙarshe don idan ka fara ɗora mutum akan maganar da za ka faɗa sai zama kamar ƙarashe ne haka alama ce ta iya tarbiyyar jama'a ka fara ɗora mutum akan abin da kake so ka faɗa masa kafin ka faɗa masa nan sai zama a sannan daman kamar ƙarashe ne kamar ƙarashe ne tunda sun duba iyaka dubawarsu kuma sun tabbatar idan da mutum ne fitarsa daga wajen bai kai a ce har ya ɓace musu ba bai kai a ce ya ɓace musu ba amma ga shi sun duba kuma ba su gan shi ba kaga yanzu kenan abin da za a faɗa musu na cewa ai daman ga matsayinsa na ma an riga an tsira su a kai sai da kansu sun fara gano wani abu daga haka sai manzo Allah ya ce wannan mala'ika jibrilu ne ya zo don ya koya wa mutane addinin su to kala abu abdullahi abu abdullahi buhari ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya wannan gaba daya daga cikin imani ne wanda yake cikakke ya sanya shi daga cikin addini to sai ta shi barin to alhamdulillah akwai sharhin da mai mishin malam sani kafin da ya rubuta akan wannan hadisin musamman wanda yana da kyau a duba shi saboda daga wannan hadisin ya kawo cewa hadisin nan shi ne hujja akan duk tsare-tsare ma da bayan Allah suke kai na sami da abin da ake kokari wajen tsora mutane a tsarin ɗariƙa shi ne koyaushe su zama suna tafi da rayuwarsu kamar suna gaban Allah ɗariƙa abin da take kokarin su tsora bayi a kai shi ne zama rayuwarsu gaba ɗaya suna yi kamar a gaban Allah suke wanda daman kuma hakika din ai a gaban Allah suke shine babban manufa to ya kawo hujjoji da yawa akan yi bayani akan wannan hadisin Allah ya saka masa da alheri
باب to wannan babi ne
حدثنا ابراهيم بن حمزه قال حدثنا ابراهيم بن سعد Mm, عن سالم بن شهاب mm, عن أب-
mm.
عن ابن عباس
cewa Abdullahi bin Mas'udin ya ba shi labari ya ba Ubaydullah bin Abdullahi bin Uzma bin Mas'udin labari نعم قال to اخبرني ابو سفيان بن حرب yace Abu Sufyan ibn Harbi ya ba ni labari ان هرقل cewa Hirakala قال لو sarkin Rum ya ce da shi سالتك هل يزيدون ام ينقصون na tambaye ka waɗanda suke bin shi wannan wanda kuka ce ya bayyana a cikinku ne da awar cewa shi annabi ya ce shi annabi ne mabiyansa suna ƙaruwa ne ko ko suna raguwa
فزعمت انهم يزيدون ka ce min a ai da tsuwa suke ka ce da tsuwa suke yi وكذلك الايمان haka ko tsarin imani yake koyaushe ya shiga zukata sai ya zamo masu karɓarsa ɗaruwa suke a koyaushe حتى يتم har lamarin sa ya cika har lamarin na imani ya sami cika
وسألتك هل يرتد أحد فخدة لدينه na tambaye ka wani a cikinsu yana fita daga addinin nasa don baya son addini بعد أن يدخل فيه bayan da ya shiga a cikin addinin فزعمت أن لا ka ce a'a ba wanda yake shiga cikin addinin nan a ga ya fita duk wanda ya shiga sai a ga ya zauna a ciki وكذلك الإيمان haka ko tsarin imani yake حين تخالط بشاشته القلوب lokacin da murnar da take cikinsa ko farin cikin da ke cikinsa ke cuɗanyar zukata zai zama zuciyar bawa kullum ƙara karkata take ga imanin
لا يسخطه أحد ba wanda yake ƙinsa sai zama ba wanda yake ƙin lamarin imanin
باب فضل من استبرع لدينه babu faralar wanda ya nemi kubutar da addininsa wato ya nemi kada wani abu ya zamo ya taba addininsa Na'am.
ko yaushe zama bawa ba babban abin da yake ga masa illa irin a ce addininsa bai taɓu ba نعم don ribar bawa gaba ɗaya a rayuwa kubuta addinin nan Na'am.
matukar addinin ka ya kubuta to komai ma mai sauƙi ne نعم amma in ya zama addini an taba to aikin komai ma aka aka samu ribarsa a banza Na'am.
matuƙar addini dai an taba
حدثنا أبو نعيم eh حدثنا زكريا عن آمر قال سمعت النعمان بن بشير يقول wato daga Amir Sha'abi Amir Sha'abi yace na ji Umar ibn Bashir sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ake cewa shi ne farkon wanda aka haifa ga mutanen Madina bayan hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa Madina نعم Ah, wato shi an kashe shi hijira ta 65 a littafin nan sahihul buhari yana da hadisai har guda shida yana da hadisai har guda shida نعم to يقول yana cewa
الحلال بين halal a fili yake والحرام بين haram ma a fili take abinda yake haram da gani an san haram ne abinda yake halal a da gani an san halal ne وبينهما مشتبهات amma fa akwai wasu lamurra masu rikitarwa tsakanin halal da haram
لا يعلمها كثير من الناس yawan mutane mafiya yawan mutane ba sa iya gane hukuncin wa'annan abubuwan masu rikitarwa don suna kama da halal suna kama da haram نعم فمن اتقى المشبهات wanda duk ya kiyayi abubuwan da suke masu rikitarwa استبرع لدينه wato fama littattafan mushabbihati ko kuma wata ruwayar mushtabihati wata kuma riwayar shubuhati da riwayar guda uku sun zo a nan mushabbihati riwaya da ta fi shuhura akwai kuma mushtabihati akwai shubuhati to wannan ya nemi kubutar da addininsa wa irdihi ya nemi kubutar da mutuncinsa wa man waqa fi shubuhati wannan ya ga cikin abubuwan da suke masu rikitarwa kara'in yar'a haula al-hima sai ya zama kamar mai kiwo ne da ya kai dabbobin su suna kiwo dab da inda aka hana yin kiwo
yushiku an yi abu abu ne mai sauki a ce dabbobin nasa sun shiga inda aka hana kiwon ga inda aka hana kiwo ga inda ka kai dabbobin ka ai wata dabba ko kaka ka iya shiga ciki Ya, shi yasa kenan me hankali kai nesa da wajen na'am kai nesa da wajen na'am ala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace na'am wato ga wata magana babba za a faɗa shi yasa aka ne aka kawo tambihi ala wanda yake tambihi ne na'am wa inna li kulli malikin himan lallai duk wani mai mulki yana da hurumi yana da inda yake baya son ya ga kowa
ala na'am inna himan lahi fi arabihi maharimuhu a wato hakika hurumi na Allah a cikin duniyar nan shi ne abin da ya hana abin da ya hana ka- kai ya gabawa yana aikata abin da ya hana na'am to ala na'am wa inna fil jasad mubghatan hakika akwai wata tsoka a cikin jiki idza salahat idan tsokar nan ta gyaru ta zamo ta kirki salaha al jasad kulluhu ba shi ɗan jikin sai ya zamo na kirki
wa idza fasada idan wannan tsokar ko ta lalace al jasad ko ba shi ɗan jikin sai ya lalace wa hiya al qalbu na'am ita ce zuciya hakika wannan ita ce zuciya zuciya ita ce gyaruwarta gyaruwar baki ɗayan jiki Na'am.
lalacewarta lalacewar baki ɗayan jiki shi yasa ba bawa a gan shi fes fes a jikinsa ko tufafinsa ba a'a ya zuciyarsa take wannan zo a wani hadisin attaqawa hahuna attaqawa hahuna shi yasa shi sarki am- shi zu- ita zuciya ake cewa kamar sarki take akan sauran jiki shi yasa shi ko idan sarki ya zamo na kirki to mabiyansa ma abu ne mai sauƙi su zamo na kirki amma in sarki ya lalace in wanda yake jagora tafiya ya zama kuma ya lalace to ai shi kenan sai ya zama al'umma ma duk ta lalace Eh, sai ya zama al'umma gaba ɗaya ta lalace to
babu ada'il khumus min al imani wato an faɗa cewa shi a rayuwar duniya wanda ya fi tsantsanin faɗawa wa shubha to a ranar alkiyama ya fi kowa gaggawa ƙetare siraɗi ya fi kowa gaggawa ƙetare siraɗi wataran don a nuna cewa lalle a guji shubha akwai bishirul hafi ya ci manyan sufaye malami babba to ɗan uwarsa wata ran take tambayar imamu ahmad ta ce muna yin kaɗi a rufin gidajenmu sai ma wato kamar na gindin fada su zo wucewa da mu su zo za su wuce ta wajen ga fitilarsu ta wani lokacin sai ya zama wannan kaɗin a hasken fitilarsu muke na'am ya kake gani daidai ne ko in za su wuce din hasken nasu ya zo inda muke kadin mu ci gaba da kadin koko mu dakata tunda su ne an san ga yanda suke sai yake da yake baiwar Allah bai gane ko wace ce ba yake baiwar Allah ke wace ce tace ai ɗan uwar bishirul hafi ce sai babu Ahmad ya fashe da kuka yace ai da man daga gidanku aka san tsantsani na gaskiya yace kake yadda kike zaki kaɗi a cikin hasken fitilar in kin zo wucewa kina kaɗe ki ga fitilar ki kun kunna ke kina kaɗe da fitilar ki to amma za su wuce hasken na ta su fitilar ya haskaka ki fiye da taki to ki dakatar da kaɗin kake sana'a a cikin haramun Na'am.
kake sana'a ki a cikin haramun wata ran kuma wani ya je ya tambayi Hassan al-Basri na'am yace malam mu da kake gani aiki nake aiki nake yi ɗinki ce sana'ata amma wannan azzaliman mutanen sukan kawo musu ɗinki sukan kawo min ɗinki su biya ni in musu ɗinkin amma ni ba ruwa na iyaka haƙƙina kawai suke biya min suke biya na ba sa ƙarin komai ba na cin kobo na yanzu ni ina cikin waɗanda aka ce sun karkata ga azzalumai tunda Allah ya ce wala tarkanu ila allazina zalamu fatamassakum an-nar wa ma lakum min dunillahi min awliya wala tunsaru sai Hassan al-Basri yace yo ai kai maganar ka ta wuce a ce ka karkata gare su ai kai kana cikin su ai wanda yake sai ma da zaren ɗinkin ko allurar ɗinkin shi ne wannan za a ce ya karkata gare su amma kai ai gaba ɗaya ka faɗa ciki kai ai kana ciki yasa wannan duk yana nuna mana wato ai tsantsani eh, ai ai tsantsani to
babu ada'ir humus min al-imani a babun cewa wato a ba da humusi yana daga imani in an je an yi yaƙi an samu ganima a kasa kashi biyar kashi ɗaya a baya ga baitul mali to haka ɗin alama ce ta imani
حدثنا علي بن الجعدي قال أخبرنا شعبة عن أبي جورة قال كنت أقعد مع ابن عباس abu jamrata ya ce nakan zauna tare da abdullahi abbas يجلسني على سريره ya zaunar da ni akan gadonsa wato wannan yana cikin ruba'iyatu buhari نعم hadisan da buhari ya rawaito tsakaninsa da manzo sallallahu alaihi wasallam mutum hudu ne نعم wanda ga wani alirin aljadi sai shubatun alhajjaji sai kuma abi jamrata نعم wato wanda eh, sunansa nasaru shi abu jamrata din nasaru bin usman a nasaru bin imrana sunansa shi kuma ya karɓo daga abdullahi abbas shi yasa mutum hudu ne tsakanin buhari da mai zo a wannan isnadin نعم
yace shi abu jamrata نعم yakan zauna tare da abdullahi bin abbasin يجلسني an ce su masu ruwa daga Abdullahi Abbasin masu suna abu jamrata guda nawa ne guda nawa ne misbahu rari ya ambata to yakan zaunar da ni akan kujerarsa نعم فقال sai ce wata ran أقم عندي ka zauna a wajena
حتى أجعل لك ساما من مالي wato abin da ya sa ne ni ya zauna a wajensa don in an taru jama'a da yawa da Abdullahi da Abbasu to akan samu bukatar cewa a samu wanda zai ringa tsorawa magana da Abdullahi da Abbasu ya faɗa نعم kuma akan samu wadda fahimtar su bata kai ba wata magana da Abdullahi da Abbasu zai faɗa ba za su gane ba za su gane ba to shi yasa shi Abu Jamrata din nan sai ya ringa yi musu bayani ya- ya ringa warware musu abin da ba su gane ba to hatta aj'ala laka samun har in sanya ma rabo min mali daga dukiyata zan baka wani bangare daga dukiyata bisa wannan aikin da da kake yi
فأقمت معه شهرين yace na zauna tare da Abdullahi Abbasin har wata biyu ثم قال sannan kuma yace da ni إن وفد عبد القيس haƙiƙa jama'ar Abdulkaisi لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم lokacin da suka zo wajen Annabi sallallahu alaihi wa sallama قال yace da su من القوم wa'annan mutane ne wa'annan أو من ko الوفد wannan baƙi wannan baƙi ne قالوا suka ce بيئته mu daga rabi'atu ne rabi'atu ne muzarib ne ma'addib ne adnan shi yasa su yan uwan banu murarra ne yan uwa wato yan uwan wato murarru ne نعم قال yace مرحبا بالقوم mana maraba da wa'annan mutane أو بالوفد ko maraba da wa'annan baƙi غير خزايا alhali ba masu kunyata ba ba za su kunyata ba ba za su kaskanta ba ولا ندامة ba za su yi nadama ba bisa wannan zuwa nasu فقالوا يا رسول الله a wannan banu abdulkais din nan suka ce ya rasulallahi inna la nas haƙiƙa mu ba mu da ikon mu ringa zuwa wajenka illa fi shahr al haram sai fa a wata mai alfarma san da ba yaƙi amma in ana cikin yaƙi to akwai kafiran da suke tsakaninmu da kai ba za mu iya ƙetare su mu zo wajenka ba wa bainana wa bainaka hadha al hayy min tsakaninmu da kai a wannan akwai wannan ƙabilu daga kafiran muroro
na'am ka gudu na amurna bi amrin shi ya sa ka umarce mu da lamari wanda yake mai rabewa wanda za mu gane meye gaskiya za mu gane meye karya matukan mun yi riko da wannan lamarin nukhbir bihi man wara'ana in ya so mu ma mu je mu ba da labari da shi ga wanda suke gaban mu wanda suke daga can bangaren da ya fi mu nisa daga gare ka mu faɗa musu na mai haka ake bukata wanda yake ya sani ya sanar da wanda bai sani ba wata ran manzo sallallahu alaihi wasallama ya tashi kamar a fusace yake cewa me yasa wa'yansu mutane sai su sani amma su kyale makotansu ba su a zaune ba sani ko me yasa wasu mutane ba su sani ba ga makotansu sun sani amma ba za su tsaya su sani ba a wajen su haka a aka ringa cewa to me yasa haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi haka a fusace sai ash'ariyawa suka ringa cewa "Ah, to ko da mu yake ne dan muna zaune a ƙauyuka kusa da mu kuma akwai ƙabilu wanda gaskiya ba su fahimci addini ba to ko da mu ne sai suka je wajen manzala har sulallah ko da mu kake ne manzala bai ce da su yake bai sake maimaita maganarsa me yasa wasu mutane za su sani amma ga wasu kusa da su ba su sani ba amma su kirayawa su koyar da su me yasa wasu mutane ba su sani ba ga wasu kusa da su sun sani amma ba za su je wajen su don su koya ba suka ce to in nemo ne ya rasulallahi kai mana jinkiri na'am ka ba mu wakaci kaɗan za mu koma duk waɗanda muka san suna kusa da mu ba su sani ba to za mu yi ƙoƙarin mu sanar da su haka aka yi kowa a shi ya sa mai yake nuna cewa ashe addini ina tafiya ne da tsayawa koyarwa da tsayawa ilmantarwa musamman ɗalibi ana ganin ga ilimi ya yaɗu amma wasu abubuwan da yawa ana yi bisa jahilci wasu abubuwan da yawa ana yi bisa bin son zuciya da yawa abu da yawa zuciya ce kawai take gaya wa mutane sai mutum zuciyarsa kawai da ta saƙa masa abu ta nuna masa ko addinin ne ma ai bai wuce haka ba sai ya zama ya ɗauka to ai dole ko addinin ma haka zai zama ya zama zuciyarsa ita ce mai ba shi fatuwa game da addini mai yi daidai fatuwar da take bata dogara bisa wata hujja ba duk yanzu abubuwa da yawa da suka yawaita a cikin jama'a ya katarar wanda yake ya yadda da bayan Allah na kirki ya yadda da manyan malamai da suka gabata amma haka kawai wai akan yana sauri ya je ya bi wasu can masu zagin bayan Allah koyaushe ya ce wai zai bi su sallah wai ai dan ya gama abin da zai ne wai yana da wata yan bukata wani ma bukata ta sa ta wuce ya dawo gida ya bacci da fa ko kuma ya je wajen hira wannan shi bukatar tasa amma akan haka duk abin da ake faɗa cewa wa'inda duk suke izgili a cikin ayoyin Allah da abin da ya shafi wannan kanisance su sai zama shi gani yake yi to ai ba komai ba sai dai aikin sassa kuma ga shi na ko larabcin da yake fitowa daga bakin su ai ba laifi don ya bi su sallar mai aka yi ai ba komai ba ra'ayi bi su dai kaga ga shi an faɗa wai za ra'aytul lazina yahuruna fi ayatina fa'alil anuma ta yahuru fi hadisin gairi wa qad nuzila alaykum fil kitabi an idza sami'tum ayatin la yukfaru biha wa yustahzau biha fala taq'udu ma'ahum hatta yahuru fi hadisin gairi innakum idan misluhum dan ra'ayi ka zauna da mutanen da mazagiyan Allah ba bayan da za ka yi ka zauna da mutanen da ka ce wai baka je ka tokara ta fito daga bakin su ba yasa me ya kai ka a ibada mafi ɗaukakar ibada ka ce su za ka sa a gaba wai ka ce wa'annan za ka sa a gaba wa ya zuwa ka ga ai jahilci da rashin kula jahilci da rashin kula shi ya kawo haka in ya sa lalle ne a tsaya a tsaya a yi mutane bayanin addini yanzu ko yanda a garin nan ko a wasu garuruwa na musulmi za a ce a yi masallacin juma'a a kan hanya ko a buɗe masallacin juma'a a gefen hanya wanda duk ya san tsarin na addini ya san ba haka addini ya zo ba musamman kamar masaba nan ta imam malik radiyallahu ta'ala anhu da ta zo da cewa juma'a ba ta waje ba kan matafi juma'a ba ta waje ba kan wannan juma'a ba ta waje ba kan wannan ta ciyo kuma da cewa yau shi matafiyi yana cikin tafiya ma ko da tsayawa zai sha ruwa sai ga shi ashe a masallacin juma'a ya tsaya yana tsayin zai sha ruwa aka tada sallar juma'a ko da yana da alwala aka ce ga lalle ya bi su ba ya iya kyalewa ya gaba ya azaha ɗinsa a gaba ko ya za a ci gaba da shan ruwansa ba wani laifi da ya ana kaga an dubi haƙƙin tafiyarsa cewa an masa rangwame to kai da juma'a ta zamo ta waje ba a kanka ka zo ka ce wai saboda kai kai juma'ar sai ka tsare shi ka hana shi tafiya wai ai dan kai kai juma shari'ar da ta zo ko masabar da ta zo da cewa a'a a kyale shi ya ci gaba da tafiyarsa ka ce ba sai ya yi ba amma kai ka ce dole sai ya saurare ka kaga duk irin wannan rashin kula da yin abu gaba kadi shi yake kawo haka ya kamata kuma sallacin juma'a za a yi a ringa barin manyan hanyoyi an san bayan da za a ce hanya ba ta bata wajen ba amma dai musamman hanyoyi da za a ce wasu hanyoyin ma kamar na duniya ne ko daga jiha zuwa jiha ne ana samun matafiya amma ya zamo an tsare su wannan kuma gaskiya a duban shari'a musamman musamman imam malik ba daidai bane ana cewa man hararar du'ata luzul uzuri alaihi an yadhula ma'ahum fadari wa ma ala unsa wa la ahli safar wal abdi fi'luha wa illaha haram wanda da aka ce an yafe masa ba sai ya je sallar juma'a ba amma in ya zamo ya dace sanda za a yi juma'ar yana wajen ya zama wajibi a kan sai bi ya yi juma'ar da shi yanzu an ce wanda yake jiya dan uwansa ko na kusa da shi an yafe masa zuwa juma'a amma in ya dace wani dalili ya sa ya fito sai ya zo inda ake juma'ar an ta da juma'ar ya zai masa wajibi a sannan ya tsaya yi juma'a amma matafi da mace da bawa aka ce su ko a gaban su za a yi juma'a ba wajibi bane a kan su su tsaya a ce sai sun bi juma'a sai yi kyalewa ba su yi kowa laifi ba to amma kai ka ce ai dole su tsaya a sauraren ka wani garin irin wannan ai akwai inda wannan ya jawo rigingimu akwai wani gari da aka yi rigima wanda asalin rigimar ne ya kawo cewa a tsare hanyar lalle ba mai hucewa ya dace wata mace ta zo wucewa ko shi ya kawo aka yi rikice aka yi kashe-kashe da yawa kaga dama abu ne da aka tsara ba saɓanin yadda tsarin addini yake addini ya zo da cewa jama'a a daure in za a yi masallaci a yi ƙoƙari a ban manyan hanyoyi a yi nesa da manyan hanyoyi yadda za a kyale masu wucewa hucewa kuma lalle su kansu kuma kamar masu mulki ya kamata a ce sun yalwata hanyoyi wayanda suke nasayin da kewaye cikin gari shi ma wata mas'uliya ce da take kansu saboda daman don ma a kare irin wannan a ce misali mutum da ya bullo daga katsina zai zariya yadda ya ta nan ko ya bullo daga daura zai zariya ko ma daga nijar ya bullo ta wajen daura zai wajen kaduna a ce akwai hanyar da zai bi ba sai ya ratsa cikin gari ba ya yi wajibi a kan ita kanta hukuma kuma ta kula da irin wannan domin rage irin wa'annan ɗin tunda wannan ɗin yakan jawo wasu abubuwa daban-daban saɓanin tsari ne dai na addini sai sa lallai dai a tsaya tsayin daka wajen ilmantar da bayi wannan kuma duk mai sani ba mai ƙoƙari wajen koyo ɗin wani yanzu misali aka tambaye shi sharuɗin wajabcin juma'a ko sharuɗin ingancin juma'ar ba ruwansa shi dai ya tashi tun yana yaro ana zuwa yana zuwa masallacin juma'a amma yau ne sharuɗin wajabcin juma'a yau ne sharuɗin ingancin juma'a yau ne sharuɗin da suke na wajabci ne kuma na inganci ba ruwansa da wannan rukunan juma'ar gaba daya sallar juma'ar guda nawa ne ba ruwansa duk da wannan shi dai kawai je juma'a ya tashi ya ga ana yi addinin Allah ko ba ni na tashi na ga ana yi ba ne na cewa ai kome ne bisa hujja ai kome bisa sani wala ya fa'ala fi'ila hatta ya alama hukumar Allah ta'ala fihi wa yas'ala al-ulama'a wa yaktabiya lil muttabi'ina لسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم to
وندخل به الجنة abinda za mu shiga aljanna in mun tsaya riko da shi
وسألوه عن الأشربة suka tambaye shi daga a guraren sa abin sha ko hukunce-hukuncen abin sha wanne ne a cikin abin sha yake za a guda wanne ne kuma yake ya halatta
أمرهم بأربعين manzo Allah ya umarce su da abu hudu ونهاهم عن أربعين ya hane su daga abu hudu أمرهم بالإيمان بالله وحده na umarce su su tsaya su ba da gaskiya da Allah da shi kadai yadda da Allah hakikanin yadda
قال yake أتدرون ما الإيمان koyar بالله abin da ake nufi da ba da gaskiya da Allah shi kadai قالوا muka ce Allah da mai zaita su suka san me ake nufi da wannan قال sai mai zai Allah ya ce da su شهادة أن لا إله إلا الله ku shaida cewa ba wanda yake ya cancanci a bauta masa in ba Allah ba
وأن محمدا cewa kuma manzo sallallahu alaihi wasallam manzo ne daga wajen Allah duk abin da ya zo da shi daga wajen Allah ne وإقام الصلاة ku kuma tsaye da sallah وإيتاء ku الزكاة ba da zakka وصيام ku yi رمضان azumin watan ramadan
وأن تؤتوا من المجنم ku الخمسة kuma ba da humusi daga dukkan abin da kuka samu na ganima
ونهاهم عن أربعين magana ya hane su kuma daga wasu abubba guda hudu عن القنتم ya hane su daga yin wato tsini a cikin wato waje wanda yake mai ƙanƙanin baki نعم a wato asalin hantani tunu ne tunu ne wanda ake shafe su da wani launi kore kore ko jaja to sai a yi musu ɗan ƙanƙanin baki wanda duk abin da aka zuba a ciki sai ya saurin tsinuwa sai ya saurin tsinuwa saboda wannan shafan da aka yi musu da kuma bakin da suke da shi
والدباء ya ne su daga yin tsini a cikin duma والنكير ya ya hane su daga yin tsini a cikin kututturen dabinon da aka kankare ya ƙero wato kututturen dabino ƙasan bishiyar dabino sai a kankare a kankare a rarake sai ya zama ana yin tsini a cikinsa to maza Allah ya hana su yin haka والمزفة ko kuma wanda aka shafe da kalo wanda yake an shafe shi da kalo ka- wato wanda shi ma haka din yana jawo abin da aka tsina a ciki ya saurin haɗuwa ya zama yana kama jiki
وربما قال المقير da yawa yakan ce bukayyar wato wanda yake abin ƙonawa da itacen ƙayar
وقال yace انفذوهن ku kiyaye wannan ku haddace su daga gare ni وأخذوا بهن من ku وراء ba da labari da su ga duk wanda suke gaban ku
babu ma za a babu abin da ya zo cewa ayyuka ana kula da niyyar bawa a ciki wato wannan hadisi buhari ya ruwaito shi har a gurare goma a cikin jami'u sanyi na buhari wannan hadisin ya zo har gurare goma ya zo a nan ya zo a kitabu habarin wayid ya zo a kitabul ilmi ya zo a kitabu salati ya zo a kitabu zakati ya zo a cikin mus ya zo a manaqib quraish ya zo a mazazi ya zo fil adab sannan waje na goma shine a tauhidi shi ko muslim a waje biyu ya ruwaito shi da kitabul imani da kuma kitabul ashribati haka da abu dawud da tirmidhi da nasa'i duk sun ruwaito hadisin to نعم باب ما جاء babin abin da ya zo cewa ayyuka ana isinan niyyar bawa a ciki me ya nufa da aikin nasa ba za da kyan aiki ba a'a me aka nufa da yinsa in an yi aikin ne na wata moriya ta duniya idan a sami suna a duniya ko ra'ayi wani mulki na duniya shi kenan iyaka kenan man kana yuridu hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar آه، واحد ما سمعوا فيها وما وبائلون ما كانوا يعملون mutumin nan da zai aiki duk irin yadda aikin nasa yake birge mutane amma shi ba don komai yake ba don duniya ne Allah ya ce ta yi masa sakayya da wannan aikin da yake a duniya sai ta yi a bashi duniyar da yake nema da aikin shi ma dai ba lalle ba don tsara suratul isra'i ta kawo ba wai lalle hakan ba man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma na sha liman nuridu liman nuridu sai wanda Allah ya nufa wa man arada lahiratan sa'alaha sa'ayaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'ayuhum mashkura to wal isbati da kuma cewa ai abu dan duban Allah a tsarkake komai dan Allah
wani kullum ri'in mana cewa kowa na samu ne gwargwadon abin da ya nufa da aikinsa
kada halafin yin imanu imani ya shiga a cikin wannan wal wudu'u a da kuma alwala wal salatu da kuma sallah wato bisa fahimtar buhari na cewa shi kansa imani ai aiki ne ashe kenan yana bukata zuwa tsarkakewa nufin Allah da imani amma wanda suka ɗauka cewa imani yana nufin gaskatawa ta zuci to ai a sannan shi imani baya bukatar niyya wa fasirar imani بالتصديق والنطق فيه الهلف بالتحقيق فقيل آه شرط كالأمل وقيل بل شطر والإسلام شرهن للعمل تو
والزكاة haka nan alwala alwala dole sai an yi niyya na'am shi yasa wato ma- a malikawa da shafi'awa da hanabilawa duk sun tafi zuwa cewa alwala na bukatar niyya na'am hanafiyawa ko suka ce a yo ai alwala ba ibada ce mai zaman kanta ba ibada ce da ake don aiwata amma ba wai ita kanta ba kuma cewa ai annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin hujjojin hanafiyawa cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake koya wa balarabe alwala bai faɗa masa maganar niyya ba ya zan sarfa kan cewa ashe niyyar ba rukuni bane ba sharadi bane a cikin alwala na'am to na'am was salatu haka nan kuma sallah ita ma tana bukata zuwa niyya tana bukata zuwa yin ta don Allah lalle ne wanda zai sallah ya zama ya yi niyyar sallah ya yi ta kuma don Allah tabaraka wa ta'ala wannan dukkan malamai sun gama akan cewa ita sallah tana bukatar niyya na'am was zakatu haka nan zakka zakka ma ita ma tana bukatar niyya
wal hajju sai dai akwai wajen da aka ce to a koda ba a yi niyya ba zakka tana isarwa na'am shi ne wanda ya kira da zakar da aka ce masu mulki sa iya karɓar zakar daga hannunsa da ƙarfin tsiya na'am wasan na in sun karɓa ma daga hannunsa da ƙarfin tsiya kaga shi bai da niyya amma dai tare da haka ta wadatar da shi illa iyaka kuma maganar lada samun ladar zakka ne fa a sannan fa ya tunda bai da niyya yaushe zai sa ran samun lada na'am Eh, ya dai kuɓuta ba a ce bai zakka ba na'am laifin ƙin zakka ya tashi daga kansa amma kuma ladan da ake samu wajen ba da zakka to wannan fa wannan fa to wal hajju haka nan haji ya shi ma yana bukatar niyya yana bukatar tsarkakewa a yi don Allah was sawmu haka ma azumi haka ma azumi a wato in ba a wajen wasu 'yan kaɗan daga malamai ba kamar sa ɗa'u su mujahid su zufaru Ah, suka ce ai wanda yake lafiyayye mazaunin gari ba matafiyi ba ai azuminsa ba a bukatar wata niyya kawai ya tashi bai ci komai ba bai sha komai ba bai aikata abin da aka ne mai azumi ba ko bai niyya ba sai ya ɗore Eh, in ji wa'annan malaman amma dai dalilai daban-daban suna nuna lalle azumin na bukatar niyya na'am kamar irin su la siyama liman lam yubayyitin niyyata min al-layl na'am to wal ahkamu haka nan sauran hukunce-hukunce kamar auratayya kamar sauran mu'amaloli to
وقال الله تعالى bayyana tabaraka ta'ala yake قل كل يعمل على شاكلتي ce ne da su kowa ya aiki bisa tsarinsa bisa abin da ya ɗauka
ala niyyatihi ma'ana ala shakilati bisa niyyarsa wanda yake niyyarsa Allah ya je ya ci gaba da aikin sa don Allah wanda kuma duniya ce sa gaba ya je ya ci gaba da aikin don duniya sai rabbukum wa alamu kuma huwa ahli sabila
nafaqatu rajul ala ahlihi ya tasbuha sadaqatun wannan kuma babin da za a bayani kan cewa abinda namiji yake bayarwa ga iyalinsa matarsa ce ‘ya'yansa ne da sauransu ya zama yana ba su ne don Allah ba wai don ya birge su ba ba don ya birge wani ba don dai Allah ya ɗora masa kula da su to in yi haka ya yi sadaka ne za a rubuta masa ladan sadaka amma wanda yake ya ba su don sunasa ne ba wai don Allah ya ce ya ba su ba don ko don ya burga a ce ai ƴaƴansa abin sha'awa ya san ya zai musu tufafi ko ya zai ciyar da su sai wannan kuma iyakar sana bai sami ladan komai ba to wa qala a annabi sallallahu alaihi wasallam yace walakin jihadun wa niyyatun hadisin da yake buhari zai kawo shi a cewa la hijrata ba'da fati walakin jihadun wa niyyatun abinda ake bukata daga bawa ya tsaya kokari ta addinin Allah ya tsaya ya kokari don ɗaukaka addini kuma ya tsarkake ya zama yana yin haka ne don Allah
حدثنا عبد الله بن مسلمة مم.
قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص مم.
عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wato na shine misalin hadisi na farko dai a wannan littafin kuma wanda yake misalin hadisi wanda yake garibi wanda garabar tasa ta kai har matsayi uku ko hudu wanda shi Allah dan farko yake faɗa wa kada yakunu mustamirran takara na hau hadisi inna mal a'malu an umarin salasatu rijalu aka ce hadisin daga shi ya hannu sa'id al-ansari ne ya yaɗu dan malaman da suka karɓe shi wajen ya hannu sa'id al-ansari sun- sun kai mutum ɗari ko sun fi imam malik ga shi yana ɗaya daga cikin wanda suka karɓi hadisin a wajen sa kamar yadda a nan aka kawo to
الأعمال بالنية manzo Allah ya ce ayyuka ana isinan su ne da abin da mutum ya nufa da su
ولكل امرئ ما نوى kowa yana ganin sakamako dangane da abin da yake nufi da aikinsa
ومن كانت هجرته إلى الله wanda ya hijira zuwa ga Allah da manzansa don Allah da manzansa فهجرته إلى ko na الله hijirarsa zuwa ga Allah ne da manzo
ومن كان هجرته لدنيا wanda yake ko ya yi hijira don wata duniya يصيبها da zai samu أو امرأة ko wata mace da zai aura to فهجرته shi dai da hijirarsa ta tabbata ga abin da ya hijirar gare shi ba wani Allah da mai hijirar ta sai je dai in ya samu duniyar shi kenan ya samu abin da yake bukata kenan da nan da hijira ko in ya auri matar shi kenan ya aura abin da daman ya bukata kenan da yin hijirar tasa
حدثنا حجاج بن مهال قال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن بن ثابت إيه.
قال سمعت عبد الله بن يزيد إيه.
عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ya ya karɓo daga manzo Abu Mas'ud al-Ansari al-Hazraji al-Badri ya karɓo daga manzo sallallahu alaihi wa sallama cewa manzo Allah ya ce إذا أنفق الرجل على أهله idan mutum ya ciyar da iyalinsa matarsa ce ko ‘ya'ya يحتسبها ko zama ko yana ciyarwar ne don neman yardar Allah فهو له ba صدقة wai ka ciyar da matar don ita ka birge ta ba ko ka birge wasu a'a don Allah kawai ba wai ka ciyar da ‘ya'yan don ka birge wasu ba a'a ya zama kana yi ne don Allah to wannan za a rubuta masa ladan sadaka
حدثنا توب النافعين قال أخبرنا شعيب عن زهري قال مم.
حدثني عامر بن سعد مم.
عن سعد بن أبي وقاص مم.
أنه أخبره sadu na biyu ya ba shi labari أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innaka lan tunfika nafaqatan hakika kai ba da za a yi ake ka ciyar da wani abu da ka ciyar da shi ko kankani ne ko mai yawa tabtagi biha wajha Allahi ya nemo ka ciyar ne don neman yardar Allah ka ciyar ne don Allah kawai illa ujirta alaiha sai fa an baka lada a kanta
hatta ma taj'alu fi timra'atika kai har abin da za ka sa a bakin matarka za a baka lada a kai in dai don Allah ka yi in dai don Allah ka yi babu fadin annabi sallallahu alaihi wa sallama addini wasiya babban abin da addini ke nufi daga jama'a shine su wasiha wadda yake za a faɗi nau'o'in nasihar da ake bukata daga dukkan musulmi wanda aka ce gaba ɗaya nasihar nan ita ce mafitarar addini a kenan idan ba nasihar kamar an rasa addinin kenan gaba ɗaya to ya yin nasiha ga Allah tabaraka wa ta'ala shine danganta wa Allah subhanahu wa ta'ala sufofin da suke so ya gaba gare shi bawa mutum ya fahimci cewa dukkan sufofin da suke wajiba a haƙƙin Allah to Allah ya sanku da su sannan kuma ya kore dukkan wata sufa wanda yake ta tawaya daga Allah subhanahu wa ta'ala ya biyayya cikakkiya ga umarnin Allah tabaraka wa ta'ala da kuma yin nasiha ga manzon sallallahu alaihi wasallam shi da jira manzon Allah da ya da cewa duk abin da ya zo da shi da manzon Allah ne tabaraka wa ta'ala da nuna soyayya gare shi da matukar kauna gare shi da biyayya gare shi da kuma yin nasiha da jagororin musulmi wanda yake jagororin na musulmi malamai suka ce sun haɗa da masu tafi da mulkin musulmi sun haɗa da malamai na musulmi sun haɗa da dukkan wanda yake yana da wani nau'i na shugabanci a musulunci ko a rayuwar al'umma ta musulmi. Zai nasiha ga baki ɗayan jama'ar musulmi, a yi nasiha ga baki ɗayan jama'ar musulmi. Wannan babu kuma za a bayani a kan faɗin Ubangiji Tabaraka wa Ta'ala a matuƙar su waɗanda ba su je yaƙi ba don wani hanzari sun zauna su ne siya ga Allah da manzo to wannan ba laifi a kansu. Shi wannan ɗauke ɗin shi ne wanda ake cewa a cikin tabi'ai shi kaɗai ne wanda yake ya ga dukkan al'asharatul mubasharu na ɗin jannati. ya ga dukkan mutum goma nan da annabi ya musu albishir da aljanna amma wasu malamai suke cewa a'a ya ga mafi yawan su dai amma ba wai ya ga su duka ba akwai malamai a cikin malamai wanda suka ce a dukkan tajiyar a dukkan wanda suka zo bayan sabon annabi sallallahu alaihi wasallam ba kamar shi kansu